إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا وإذا كانوا على أمر جامع لم لم يستأذنوا لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم قد يعلم الله الذي قد يعلم الذين يخالفون
يعلم الله الذين يتسللون منه
ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم الذين يخالفون
نعم سلام بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa da ku a wannan yammaci ta ranar talata yau muna shida ga watan Ramadan, hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu, ina MP3 ɗin daidai da ashirin da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida uku, ya cika? Ta sai kun ce da ke. Wannan shi ne darasinmu na uku ne ko na hudu? na'am na uku ne ko eh ku darasinmu na uku na tafsir alqur'ani mai girma a wannan gari na garin Gombe kuma tafsirinmu na yamma kenan muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da abin da yake so ya yarda da shi muna cikin suratul kafi za mu tashi aya ta hudu amma zan so ka maimaita daga aya ta farko insha Allah ta'ala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعلمون يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka sani yayi godiya yayi yabo ga kansa a yayin buɗe wannan sura sannan kuma yayi bayanin wasu nagartattun bayi waɗanda ya musu alkawarin aljanna sune abubuwan da muka yi bayani a baya faɗinsa cewa wa bashiril mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana kuma kai bishara ga mu'minai waɗanda suke aiki na ƙwarai cewa suna da wani babban sakamako mai kyawu kuma abin da yafi komai dadi makiti na fihi abada za su dawwama a cikin wannan ni'imar na san kun tuna wannan har wani ya ce wato mutuwa ma ta mutu an tuna ko yawwa kai ne ko masha Allah to kullum alkur'ani yana tsakanin abin da ake ce ma alkhaufuwar raja shine Allah ta'ala idan ya kwadaitar da mutane sai kuma ya tsoratar da su saboda idan aka tsoratar da mutum kadai ba tare da kwadaitar da shi ba to mutum zai yanke kauna daga rahamar Allah zai tsammanin rahaman Allah ma ba wani abu ne mai samuwa ba Allah ta'ala kuma ya nuna cewa da ɗai kada ɗan adam ya yanke ƙauna daga rahamar Allah domin babu mai yanke ƙauna daga rahamar Allah sai mutane wanda suke kafirai wannan shine abin da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa wasu sun kashe rayuka sun yi zunubai masu tarin yawa amma Allah ta'ala ya ce da su duk da barnar da suka yi kar su yanke ƙauna su dawo su gyara ayyukansu zai amshe su ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Allah ta'ala ce ya ku bayina ku gani fa zunubi suke amma ya ce bayin shi ya jingina su zuwa gare shi in ba Allah ba ba wanda zai iya maka wannan domin ko iyaye idan ɗa ya kai wani matakin kangarewa akwai wanda suka fatattaki dan masu rabu da shi amma Allah ta'ala baya ma dan adam irin wannan saboda kamala ta ni'ima da Allah ta'ala ya bashi Allah subhanahu wata'ala ya ce la taqnatu min rahmatillahi kar ku yanke kauna daga rahamar Allah kar ku yi tsammanin idan kuka tuba Allah ba zai amshi tubanku ba shi yasa wani daga cikin sahabbai da yazo zai musulunta Amr bin al-As ko wani daga cikin su yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi abin da yake so shine idan ya musulunta kada a sake tuna mishi laifin da yayi a baya saboda hankalinsa zai tashi kwarai da gaske daga cikin laifukansa ya kashe sahabbai a wurin yaki sai aka ce da shi al'islamu ya jubbu ba ƙablau a shi musulunci da ka shiga to ya wanke maka abin da ke baya na zunubai ka dawo kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka irin wannan alkawari na ni'ima da Allah ta'ala ya yi ma kafirai irinta ko fiye da ita ya yi ga musulmin da yake sabon Allah ya bar sabon ya dawo ya tuban ma Allah tuba ta gaskiya cikin suratul furqan Allah subhanahu wa ta'ala ya jero wasu manya-manyan zunubai da mutane suke aikatawa. Ya ce wa ibadun rahmanin lazina yamshuna alal ardi haunan wa idan khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya siffanta muminai da cewa ba sa girman kai. Sannan ya faɗi wasu laifukan ya ce wallazina la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi. Zaka tadda su ba sa kiran wani su haɗa shi da Allah a matsayin shirka. Ba sa kashe rai sai da dalili. ba sa yin zina ya nuna cewa duk wanda ke dangin waɗannan laifuffuka to zai shiga wuta ta tashin hankali mai tsananin kuna duk da ya gama faɗa da kisan kai da zinan da sata da shirka sai ya ja layi ya ce illa manta ba sai dai wanda ya tuba idan mutum ya tuba ko ya taɓa kisan kai ko ya taɓa yin zina ko ya taɓa yin shirka Allah ta'ala ce fa'ula'ika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat irin waɗannan mutane Allah zai musanya munanan ayyukansu su zama lada kuma a ba su kyautar lada wai kun fahimci ayar kuwa mutum ya laifi girman laifin a baya inda ya tuba sai a musanya laifin da lada kuma a ba shi kyautar lada saboda Allah na son mutum ya tuba daga cikin mutanen da Allah karara ya faɗe na son sa a cikin alkur'ani akwai masu tuba inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahhirin lalle Allah yana son masu tuba kuma yana son masu yawan tsarkaka to kun ga wannan duk wanda ya ji wannan a tunaninka na ɗan adam sai ka ji abin wai bambara kwai in ji mata suka ce rabumi a kabat kajiya za a ce mutum ya laifi a canza laifin ya zama lada kuma a bashi kyauta ba ma a kyale shi a ce tafi ba don halinka a wai yanzu laifin kuma za a mai kyauta to ai laisa ka mitlihi shay shi Allah babu kaman shi kai ne dan adam kake da irin wannan tunanin to Allah ya san zai yiwu ka yi mamakin haka sai ya toshe tunaninka ya kara maka girman shi don ka sa abu ne mai sauki sai ce wa kana Allahu ghafurur rahima shine karshen aya lallai tun kafin yau ba tun fil azal tun kan zuwanka kai mai mamakin Allah ya kasance mai yawan gafara ne mai yawan jin kai to shi yasa sai ya ce musu wa anibu ila rabbikum ku dawo zuwa ga ubangijinku wa aslimu ku miƙa wuya zuwa ga Allah gabanin a zo ranar da a daga nan kuma ba a karɓar tuba da akwai lokutan da kuma idan suka yi mutum bai tuba ba to ya makara daga cikinsu akwai idan mutuwa ta saukan ma mutum rai ya kawo makoshi mutum yana gargara sai ce fa inni tubtul ana yanzu to na tuba Allah ai na bari ina ai sai da kaga an riga an riske ka irin tuban fir'auna kenan hatta idza adrakahu al-gharq ko qala amantu a karshe ce amantu billazi amanat bihi banu isra'il da ya ga ruwa ta ci shi tabbas lahira zai tafi yana gargaran mutuwa sai ya ce ya yi imani irin imanin abinda sa annabi Musa suka zo da shi Allah ya ce al'ana a yanzu ne ka gane haka wa qad asaita qablu alhalin a baya ka saba kuma kana sani wa kunta min almufsidin kuma ka zama cikin masu barna a doron kasa to dan haka dai daga cikin lokutan da ba a karban tuban mutum shine idan rai ya zo makoshi na biyunsu idan rana ta hudo daga mafaɗanta duk sanda kaga rana ta fito daga yamma yanzu ba misali biyar ne saura ba na yamma to ai inda da safe ne wannan yayi kama da karfe bakwai da rabi ko takwas haka ne ko ba haka ba ne to amma maimakon kaga karfe takwas kana jira ka ga rana ta gabas sai ka ganta ta yamma kuma takwas na safiya to abun fa ya riga ya zo an riga an fara shirin nade tabarma kowa zai koma ya ya amsa abin da ya aikata to amma idan mutum ya tuba gabanin zuwan irin wannan Allah ta'ala yana karɓar tubansa ma'ana faɗan da muka yi cewa ƙur'ani yana bainal khawfi war raja a kullum Allah yana sama mutane tsoro saboda su san lalle Allah ba abun wasa ba sannan baya barin cikin dawwamammiyan tsoro saboda kar su yanke kauna daga rahamar Allah su yi tsammanin cewa babu rahama sai Allah ta kawo musu abinda kuma za su kyautata zato su yi tsammanin cewa ma kamar su ‘yan aljanna ne. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, La ta haƙiran na minal ma'arufi shai'a, kada ka raina aikin alkhairi ko min kankantarsa, walau an tarka a faka bi wajihin tsale, ko da ku za ka ga ɗan uwanka musulmi ne, ka sake masa fuska, kar ka raina wannan aikin ba mamaki ka ganka a gidan aljanna sanadiyansa. kamar yadda ya faɗi cewa ya ga wani mutum yana jujjuyawa yana jin daɗi yana murna a gidan aljanna saboda wata bishiya da take takura ma mutane akan hanya ya cire wannan bishiyar ta daina cutar da mutane kaga idan kana jin irin waɗannan hadisan za ka yi farin ciki ka sa ran Allah da wata rana muna aljanna haka ne ko yawwa to wannan shine abin da su ma waɗannan ayoyi suke yi Allah ta'ala ya faɗi sakamako na wanda suka yi ayyuka na ƙwarai saboda mai aikin ƙwarai a yanzu kuma zai faɗi mummunan sakamako na waɗanda suka saba ma Allah madaukakin sarki saboda mu nisanci zunubai shi ne yace wa yundira alladhina qalu takhadha Allahu walada Allah subhanahu wata'ala yana mai gargadi ga waɗanda suka ce Allah ya rikida Allah yana tsoratar da su yana jan kunnunsu akan su bar wannan magana wanda ko suka fara yin wannan magana su ne Yahudawa da Kiristoci وقالت اليهود عزير ابن الله اليهود عزير بن الله نعم يا نصارى سكتي وقالت النصارى المسيح بن الله Allah ta'ala ya ce Yahudawa sun ce Uzairu ɗan Allah ne, Kiristoci su kuma sun ce annabi Isa ɗan Allah ne, kaga wannan magana ta girmama dole Allah ya fusata. Idan kana so ka gane cewa duk mai shirka ba zai wanye da Allah lafiya ba, ka gwada wata ni'ima da Allah ya yi maka kake ji da ita, taka ce kai kaɗai sai ka ji an ce daga yanzu kai da wani ne. ya za ka ji a ranka misali a ce yanzu matarka ta aure da ke gidanka sai a ce to daga yanzu bayan kwana biyu za ka fita wani ya shiga gidan don Allah za ka ji a ranka ko a ce yadda kai ke mata tufafi ka ciyar da ita kai ɗawainiyarta ka biya kuɗin magani a ce wani shi ma zai zo ya tsaya ce to fito ki raka ni kasuwa ke ma mu je saboda za mu yi muna tarayya da shi a ciki kai ka san ba za a zauna lafiya a wannan halin ba haka a rumfan kasuwarka idan kana da wani business da take kai maka kwarai da gaske sai ka ga wani yana tasowa kusa da kai shi ma harkar na bude mishi sai kana da karfin imani ne ba za ka ji damuwa a ranka ba amma ɗabi'an ɗan adam yakan ji wani ƙaiƙayi a cikin ransa idan haka ya kasance haka nan su ma mata idan tana da miji sai ka ga mace na tsatsiya da haƙuri da shiru-shiru daga ran da aka ce ga wata za ta shigo sai ka ga ta burkice ta koma sama a ƙasa har bayan man abin ya faru ba wani lokaci sai ka je ta da kanta tana cewa wai ni ne da na rika irin wannan shirman da kaina ma'ana ne ta ji shirka an shigo mata da shirka ba za a zauna lafiya ba. to dan Allah me kuke tsammanin mutum ya shirka ga wanda shi ya halicci sama da ƙasa ya samar da kai daga rashi ya ni'imta ka da ji da gani da lafiya kila ma har ya baka haihuwa zaka mutu zuriyarka ta rayu a doron ƙasa har yanzu fa kana nan kenan idan har zaka rasu ƴaƴanka ko zuriyarka suna nan ana ganin su sai a ce Allah ya ji kanwa ne ko ba haka bane kaga wannan ni'ima ce mai tarin yawa to sannan a zo a ce kai baka so a yi ma wannan ina ga shi wanda ya samar da waɗannan halittu ne shi yasa Allah ta'ala ya ce a yi gargaɗi ga waɗanda suka ce Allah yana da ɗa daga cikin mushrikai waɗanda suka faɗi wannan magana mai muni ƙwarai da gaske wannan magana ce wanda ta girmama Allah ta'ala da kansa ya nuna cewa faɗin cewa Allah yana da ɗa girman maganan ya kusa ya sa sama da kuke gani ta tsatsage ƙasa da kuke gani ta daddare kowa ma ya halaka a huta تكاد السماوات يتفطرن منه السماوات يتفطرن منه وين- وتنشق الأرض مم.
وتخر الجبال هدا مم.
أن دعوا للرحمن ولدا Allah ta'ala ya ce sama ta kusa ta tsatsage ƙasa ma haka saboda an ce Allah yana da ɗa. Ma'ana wannan abu ne da ake kusa ta Allah maɗaukakin sarki. Ka ko ga ashe duk wanda zai je masa da shirka ba za a samu kwanciyar hankali ba. Su ko masu faɗin haka daga cikin Kiristoci da Yahudawa ba sa faɗin wannan akan ilimi ko yakini saboda a cikin littattafansu an nuna musu cewa maganar nan ba gaskiya ba ne. sai dai sun kibi saboda kila hasadan min indi anfusihim wata hasada da take cikin zukatansu ba su so a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo daga cikin larabawa quraishawa bane sun so a ce ba yahude ne shi kamar yadda su suke yahudawa kuma sun san shi tun kan yazo sun san komai nashi dan Allah ya ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikinsu yadda kana zaune ɗanka ya ihu a waje kai ka san ɗanka ne ya ihu don ka riga ka sani to sun san annan sulasallan kamar irin wannan sanin amma kuma sai suka ƙi suka bijire da ya zo ma yana kiran Allah sai suka rinka yi ma Allah kishiya da isgilanci wato in bai cin haƙurin Allah da tuntuna halaka duniya da abin da ke cikinta sai dai Allah mai gafara ne mai haƙuri ne mai juriya ne shi ka duba ka ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa annab sallallahu alaihi wasallam yana kiransa da suna suka ji yana ce ma Allah ta'ala al-aziz mabuwayi sannan yana suna kiran shi da suna yana kiran Allah ta'ala da Allah abun bauta suna jin haka suka ce to a bakanta mishi rai a yi musu kishiya mata don haka idan ya ce al-aziz sai su ce al-uzza suka yi gunki suka kirkiri gunki suka sa masa suna al-uzza da suka ji al- ana kiran Allah ta'ala da suna Allahu sai suka yi gunki ta mace suka sa mata suna Allata wannan yasa Allah ta'ala ya fusata yace afara aitumul lata wal uzza أرأيتم اللات والعزى na'am ومناة الثالثة الأخرى na'am alakum ألكم الذكر وله الأنثى Allah ta'ala yace afara aitumul lata wal uzza yanzu kun ga wannan gunki da kuka yi ta macen Allah a ce wanku mai suna Allata da ta macen Al-Aziz Allah ta'ala yace yanzu wannan ne abin da za ku jingina ma Allah lalle kun yi rabo na zalunci to ka koga ashe dukkan azzalimi ba zai rabauta ba a ranar alkiyama to da wannan yasa wannan aya take nuna cewa yahuda sun yi wannan magana akan sani ne suna ba suna sane kuma suna da yaƙini akan abin da suka faɗa ba gaskiya bane sannan kuma iyayensu Allah ta'ala ya ce malahum bihi min ilmi ba su da wani ilimi akan wannan abin da suke faɗa na cewa alkur'ani abin da yake faɗa ba haka bane da kuma cewa Allah yana da ɗa wala li abaihim hakanan iyayensu ma ba su ba iyayensu suka gabace su ba su da wani ilimi da ke tabbatar da abin da suke faɗa face dai kawai zato ne suke faɗa irin nasu Allah ta'ala ce kabrat kalimatan takhruju min afwahihim kalmar da take fita daga bakin su na cewa Allah yana da ɗa wannan kalma ta girmama kwarai da gaske ma'ana al'amarin ta ya munana tsananin muni kuma hukuban mai cewa Allah yana da ɗa a ranar alkiyama hukuba ne mai girma idan ya zo hannun Allah ba za su wanye lafiya ba wargo da me an siffanta Allah ta'ala da naƙasa wanda ke da naƙasa shine ke buƙatar mataimaki daga kuma cikin ni'imar haihuwa akwai abin da ka haifa ya taimaka maka sanda ka shiga rauni haka ne ko Allah ta'ala nuna hikimar haihuwa daga ciki shine idan mutum rauni ya zo masa abin da ya haifa ya ji kanshi ya tausaya masa dan ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ربك ألا تعبدوا إلا إياه na'am وبالوالدين إحسانا imma yablu إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما Mm.
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما na'am وقل لهما قولا كريما Allah ta'ala ce Ubangijinka ya zartar da hukunci da kai kar a bauta ma wani face shi shi kadai. Dangane da iyayenka guda biyu kuwa ka kyautata musu, kar ka zama mai bakanta musu rai. Daga cikin haƙƙin iyaye ya wuce batun ka ciyar da su ka tufatar da su kai musu masuguni. Faɗin haƙƙinsu ya kai har ga cewan ka zauna kai hira da su ka cire musu damuwa. Har sai in ka kula sun gaji da kai sai ka tashi ka bar su su huta. wannan yana daga cikin abin da Allah ya yabi sayyidina Abubakar da shi a kansa hira da iyayensa ya cire musu damuwa domin duk wanda ya haihu yana so ya ga abin da ya haifa yana sa shi farin ciki wannan abu ne mai daɗi zaka ga wani lokaci idan kana da tsoho dattijo in ka kai masa kuɗi ko wani abu sai ya amsa yayi godiya in ka aika sai ka ji ya ce to amma yana lafiya yaushe zai zo kaga duk abin da ka aiko din har yanzu shi ba su gamsar da shi bukatarsa ba ganin kan nan kadai ya ga shi ya haife ka kuma kai ne wane sai ya sa masa farin cikin da ya fi duniya da abin da ke cikinsa to Allah ta'ala ya ce idan ɗayansu ya kai matuƙar girma to a wannan lokacin ɗawainiya fa zai zo saboda za a fara samun jinya tunani zai fara rauni daga kana faɗan masa abu yana riƙewa da kyara ka faɗa an jima ya sake tambayanka irin haƙurin da yi da kai a farkon lokaci to kai abin da ake so ma kai da shi a ƙarshe bai kai wannan ba amma ba kowa ke iya jurewa ba Allah ya ƙara mala aminu daurawa lafiya da tsawon rai karatunsa na ji yana cewa sai ka ga uba ya riƙe ‘ya'ya ashirin dukansu ya ɗauki nauyinsu har suka zama mutane amma sai ka ga kusan ‘ya'yan su da ƙyar da karo-karo suke iya riƙe shi sanda ya tsufa sai ka jana ai kai ma baka turo kudin nefa ba wani ya ce to ai baka bada na magani ba kai ka bada na magani ni in bada na wuta amma lokacin shi kuma hadda sutura da matsuguni duk shi kadai yake daukan mu haka ne ko to shine Allah subhanahu wataala yace a kyautata musu idan suka kai tsayin shekaru zaka ga abin da wahala zai karu amma kuma ba wahala bace domin kai an bude ma kofar rahama ne wani na nan yana jin da zai bada rabi ko duk abin da ya mallaka iyayensa su dawo duniya wallahi zai yi haka ni din nan ina cikin su ka gansu a ce sun dawo saboda in suka dawo addu'a ɗaya za su yi maka samu abin da ya fi wanda ka rasa addu'a ɗaya tasu ta ishe ka kariya daga duk wani maki da ya ishe ka kuma wadata daga duk wani arziki to wannan yasa Allah subhanahu wataala yace ayi hakuri da iyaye in ma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma in ɗayan sai kai girma au kilahuma ko dukan su idan sun ma abinda ka ji kai kana ga kai dan zamani ne suna kwaba maka ko ma ka ga wanda zai ga ai shi dan zamani ne baba an fa wuce wannan lokacin an wuce wannan zamanin wallahi ba a wuce ba saboda Allah ya ce kakkace musu uffin kakka gaya musu magana ɗaya wadda ke ɗauke da alamun ƙasƙanci kamar tsaki kaga tsaki ai ba wata kalma ce da za a ce an sufilin ɗinta gashi gashi ba misali haruffa ne cikinta ko ka faɗi wata kalma dai mafi ƙaranci abin da zai nuna ƙasƙanci a gare su Allah ta'ala ce kar kai musu tsawa idan magana ta haɗa ka da su kai musu magana ne ta girmamawa da karamci saboda su ma haka suka yi maka sanda kake karami wani dattijo yana zaune da yaransa sai tsuntsu ya sauka akan katanga sai ya ce ma yaron menene wancan ya ce baba tsuntsu ne da ya shiru sai ya ƙara ce mishi menene wancan sai ce baba ai na ce maka tsuntsu ne da ya ƙara shiru ya ƙara ce mai menene wancan ya ce kash baba kana fa gani tsuntsu ne mana sai ce Allah mai iko ni ko muna zaune da kai kana karami tsuntsu ya sauka a wani wuri sai da ka tambaye ni so 36 ina baka amsa ban gaji ba amma ni na tambaye ka so uku kaga wannan da za a tambaye shi so bakwai kila zai tashi ne ma ya tafi abin shi shi an matsa mai ko ba haka bane to Allah ya ce kar kai haka kar kai haka wato daga cikin hikiman kyautata ma iyaye shine kai ma zaka tsuban Allah ya maka tsawon rai wannan abin da suka so kai musu wallahi sai ka buƙaci kai ma ai maka to don haka daga cikin abin da dai muke so mu fitar da shi dan adam ne gajiyayye yake bukatan haihuwa don a taimaka mishi amma Allah madaukakin sarki ba shi da bukatan wannan shi alhayyul qayyum ne ma'ana awwalun bil ibtida wa akhirun bil intiha na farkon da kowa ya zo ya riske shi ne sannan na karshen da kowa sai ya tafi ya bar shi Allah shine wanda kowa buwayi gagara misali to dan haka jingina ma Allah da dole ya zamto akwai fushi na Allah madaukakin sarki ga duk wanda ya faɗi cewa Allah ta'ala yana da wannan. Allah ta'ala ya faɗi ba komai ya sanya su faɗin wannan ba face ƙarya da suke ƙirƙiranta. Ya faɗa ka wani wurin faɗinsa cewa faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiba wa ya kai girman zalunci fiye da mutumin da ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah. sannan wani wurin Allah ce yasa Allah ta'ala ce in ya kuluna ba komai suke faɗa ba a nan illa kadiban face abin da yake ƙarya ne suka kirkira ‘yan uwa masu albarka ƙarya tana da mummunan sakamako da take cimma kowane ɗan adam idan yana yin ta a ban ƙasa daga cikin aibinta a duniya tana zubar da mutuncin mutum mutunci ko madara ne idan ya zubi baya kwasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske abin da aka shaide shi da shi na aikosa shine bai taɓa yin ƙarya ba ba ma shi ba waɗanda kaga Allah ya sa su a kusa da shi ɗin nan masu daraja wannan goman da aka yi musu bishara da aljanna musamman surukansa guda huɗun nan sayyidina abubakar wanda ya ba su auren na na aisha sayyidina umar wanda ya aura masa hafsa sayyidina aliyu wanda shi ya aura masa kuma na na fatima da zunnuraini Uthman bin Affan ko da shi ya kamata in kawo kawun sayyidina Aliyu haka suke a tsarin daraja da matsayi to waɗannan mutane musamman sayyidina Uthman wata rana an taɓa fusata shi aka gaya masa magana mara daɗi ya miƙe gaban jama'a ya ce ina rantsuwa da Allah ban taɓa yin ƙarya ba a rayuwana tun kafin in musulunta ballanta na bayan na musulunta in na taɓa ƙarya wani ya faɗi ran da ne ƙarya kuma akwai waɗanda a gabansa aka haife shi a wurin ba wanda ya taba cewa a'a ka taba shata ta ran kaza ba kai kace kaza ba wallahi ba wanda ya iya fadin wannan kaga sahabi kenan shi yasa in ka ji wani ba banza ba to wanan nan ko babu kamar sahabi in dai ba annabi bane mutum shi yasa malam bin baz Allah ya ji kansa da rahama yake cewa dukkan mumini na gaskiya ba za ka tada shi yana ƙarya ba haka malam bin baz ya faɗa ya ce mumini na gaske ba zai karya ba sai dai za ka ga wanda yake karya shi ne mutumin da yake da tawaya a imaninsa ko yake da raunin imani don haka abin da ke wajibi akan duk wani mumini shine ya nisanci ƙarya kuma ya dace mutum ya rinka kirdadan gaskiya kada ya rinka shiga cikin makaryata duk abin da za a zo a ce da kwai rashin gaskiya a ciki a matsayinka na musulmi kar a same ka a ciki duk abin da gaskiya bata baka ba ƙarya ba za ta baka shi in ko ta baka to yaudara ne sai ta kifar da kai gaba amma gaskiya ita ce kadai wanda ba isa kure ka ban kana kanta ba ku ga ba Hausawa suna karin magana suna cewa wai rana ba ta ƙarya ba sai dai uwar iya ta ji kunya ko in dai mutum na ƙarya ta nan za a kure shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito yace ina horonku ku al'umma ta ku rinka yin gaskiya domin ita gaskiya tana shiryar da mutum zuwa ga alkhairi da nagarta kuma mutum ita kuma nagarta tana shiryar da mutum zuwa ga aljanna sannan mutum ba zai gushi ba yana yin gaskiya yana kirdadan kokarin ya shiga cikin masu gaskiya har sai Allah ta'ala ya sa a rubuta cikin masu gaskiya a ranar alkiyama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce na hane ku da yin ƙarya domin ƙarya tana shirye da mutum zuwa ga fajirci kana ganin gaskiya ka ki karba shine fajirci alallashi mutum ya kilallasuwa a hada shi da Allah ya bijire ya yi gaban kansa ya kyala ayoyi na alkur'ani to idan mutum yana ƙarya zai wayi gari ya zama irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fajirci kuwa yana kai mutum zuwa gidan wuta wannan abu ne mai ban tsoro kwarai da gaske domin Allah ta'ala ya hori dukkan muminai su kasance tare da masu gaskiya a cikin suratul tauba yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wadanda ka bada gaskiya da Allah ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da asalin wanda suke masu gaskiya masu gaskiya sune Allah ke tabbatar da cewa za su amfana a ranar alkiyama dan cikin suratul ma'ida yana cewa hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum ranan alkiyaman nan rana ce wanda gaskiyan masu gaskiya za ta amfane su dan haka dai da wannan zamu duba cewa ƙarya aibi ne a rayuwar musulmi wurare uku ne kadai aka yarda ma mutum musulmi ya faɗa abin da yake ƙarya ne shi wanda hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wurare uku ne kadai suka halasta mutum ya karya na farkonsu shi ne karya a lokacin yaki amma shi ma malamai suka ce da sharaɗi kada karyan ta zanto da yaudara a cikinta amma dai ka iya yin karyan da makiya za su tsorata a ce ai ga sunan sun taso da sun haɗu da kai a bolari ka ce a ce ina ‘yan uwan naka ka ce suna nan sun kusa wuraren doma su nawa ne kila ku ɗari bakwai ne ka ce su nawa ta'ida wa zai iya kirga su ai sun fi dubu hudu kagan zai fara tunanin wai wai wai wai to mu gudu kawai ma'ana a ji a sake shi kagan ƙarya kai amma baka yaudara ba ko ba haka bane baka faɗi abin dan an zo kai ha'inci aga kuma abin haka nan ba wannan an zo fafata za ga ai dai sun fi karfin ku a ta fannin imani da sauransu to sai ƙarya na biyu shine ƙarya yayin sulhu tsakanin wasu mutane biyu da suke sabani da junansu ko fiye da haka ana rikici wane ya hau kujeran naki wane ya hau kujeran naki ya halatta ka samu wane ka ce wallahi kar ka gafa yadda wane yake gaba kyakin ma magana wallahi na lura cikin damuwa yake yadda ba ku tare din don kullum aka zauna sai rinka magana yana kwatance da lokacin da ka taimake shi haiwa kuke kaza kuke kaza kaga zai fara jin irin au ashe ya san mu ne manya shi ma ɗayan ka same shi ka ce mai wallahi wane fa ba wai yana jin daɗin wannan maganar ba wannan abin da ke gudana yana takaicin yadda aka yi shaidan ya haɗa ka da shi wanda da bacci bai raba ku ko bacci ke raba ku ko kaza kuma fa yana nuna cewa a baka hakuri ka abin da kai maka fahimta sai ka ji mun ya fara cewa wa ga ya mishi ba dan halin shi ba a duba a gani ko fa dai a shiryan Allah yana so a shirya ko ba haka bane wannan ƙaryar da zaka yi kai sulhu tsakanin mutane Allah ta'ala ya yafe maka kuma Allah yana son haka sai ƙarya ta uku wanda yake yanzu tana buƙatar taka tsantsan shine ƙaryar da miji zai yi wa matan shi ko mata ta yi ma mijinta ta sha wahala da cashless ko a da ƙyar ka sa ATM ɗinka an ce masu POS sun ce dubu uku zaka biya ɗari uku kaga maka gibi ɗari bakwai ko a dubu ukun bauro ai matsala ne tun daga wanda yake tuzuru ai ɗari uku sai ta ciyar da shi a rana in ba wani sa'a ba to amma kaga a zo a ce ka ce mata wannan zanin cikan bin nan da ake yayi dan dubu arba'in da biyar ɗin na siyo miki alhalin kila roba roba ne dan dubu hudu da ɗari biyar kai alhaji go irin wannan ɗawai da kice a ake ne fa hajiya karki manta yadda kika yi kokari da ni kaga za ta ji kanta yawe ya fashe a musulunci ya halarta amma yanzu zai kai takatsantsan saboda social media ya zama fitina kana ce mata dubu arba'in da biyar zai ga shi a status ɗin ƙawana tsarin shi ma dubu hudu ne da ɗari biyu an biya an cika kaga sai ka je ka turus ka faɗi ba nauyi sai dai ka ƙara lalubo ta ƙarya kuma ta ƙara bugo ka kaga an samu matsala to amma dai idan dalili ya sa za ka yi mata ɗan ƙaryen da zai ƙara ƙauna da soyayya ba matsala ba ne ita ma ta ga za ta yi maka ɗan wani ƙarin gishirin da za a ƙara zama lafiya a samu shakuwa ita ma Allah ya yafe mata don haka wa bi hadal qadri kifaya wannan shi ne na abin da za mu iya faɗa abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda suka yi muka yi kuskure Allah ya fi mana malam Umar da malam Sani muna muku barka da zuwa Allah ya saka da alkhairi mun gode da ziyara kwarai da gaske eh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an eh ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Thank you.